أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من لا يرحم لا يرحم أنستوا رحمكم الله
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا fa'alafa min ba'dihim su bayan Allah nan da muka ambata wato da suka shuɗe na annabawa da aka ji su da Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin umarci annabi ya faɗe su to ainihin sai suka shuɗe suka bar kuma mamaya a bayansu wato halfun min ba'dihim suka bar fa'alafa suka shuɗe suka bar halfun mara mamaya a bayansu waɗanda suka bari ɗinnan bayansu sai suka zamanto a salata sun tozartar da sallah mana sun barta su ne kamar yahudawa da nasara da abin da aka basu a kai na tauhidi da abin da annabawan nan da muka ambata su ibrahimu da annabi wato ainihin musa su ainihin annabi yahaya su zakariya dukkaninsu suka basu amma bayan sun shuɗe sun basu da 'ya'yan annabi ibrahimu su isma'ila da ishaqa da yaquba shikenan sai suka bar mamaya a bayansu bayansu ko sai suka tozartar da sallah wato suka bar abin da aka ɗora su aka na bautar Allah da kuma wato ainihin tauhidi suka shagala da aikata abin da suka ga dama suka bar abin da annabawan suka bar su a kai wata shahawati sai suka bi sha'awoyi da son zuciyoyinsu na daga sabon Allah fasofa yalƙauna gayya da sannu kuma ainihin wato za a jajjefa su za su shiga cikin wato kwarin nan na gayu wani waje ne a jahannama to da sannu za su shiga cikin wannan kwari da ainihin sa sakamakon abin da suka aikata
إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة نعم.
ولا يظلمون شيئا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa man taba sai dai wannan ainihin ya tuba daga cikinsu ikama sallah da bautar Allah da kaɗaita Allah dama haka suka zo suka zo suna nan sun taho tafiya har lokacin ma'aikin Allah yahuda da nasara suna nan sun saba sun canja abubuwan da annabawa su suka bar su a kansu to duka za su shiga cikin gayyu sai dai waɗanda suka tuba daga cikinsu suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai haulayika waɗancanan ka koya da kulunar jannata za su shiga aljannatun ubangiji wala yuzlamu na sha'an ba za a tawaye musu wani abu ba daga ladekunsu babu ana zaluntar su komai za a cika musu sakamakonsu kyakkyawa جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا ya aljannatin nan da za su shiga shine Allah yake mana bayanin sai ce jannatu adani aljannatu ne na zama na wato zama ciki dindindin allati wa'ada rahmanu ibadahu wannan Allah mai rahama yayi wa bayinsa alƙawarin su in sun bi shi sun kuma kadaita shi wannan kuma bil gaibi ainihin a fake ne wato tun ba su Allah yayi alƙawari ga wannan innahu haƙiƙa shi kana waduhu ubangiji Allah alƙawarinsa ya kasance matiyan ma'ana mai zuwa ne ma'ana mai cikawa mai cika ne Allah mai cika alƙawarinsa ne ga waɗanda yawa alƙawari
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yan aljanna in sun shiga cikin aljanna la yasma'una babu suna jin wato ainihin la yasma'una fi halagon babu suna jin wato wargi da wasa a cikin aljanna babu wasa a cikin aljanna wani zance na banza a illa salamun face gaisuwa wato ainihin gaisuwa gaisuwa daga mala'ikun Allah da kuma girmamawa gare su walahum rizqum arzikinsu kuma ya tabbata a gare su fiha a cikin aljanna bukuratan da sammako wa shiyan da yammaci da abun bukatunsu na arziki na ci da sha da abun mu'amala duka Allah tabaraka wa ta'ala yana mai basu Allah ka sa da mu آمين تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا wancananka aljannatun aljannan nan da ainihin ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muke gadar da ita ma'ana muke ba da ita muke sassaukarwa min ibadina daga bayanmu cikinta min ibadina man kana taqiyan wanda ya kasance mai jin tsoron Allah da kuma wato biyayya ga Allah da kadaita shi shine Allah yake gadar da ainihin aljanna gare su
وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا wannan aya ta sauka ne dalilin jinkirin wa'ayi da zuwan jibrilu jibrilu ya daɗe bai zo wa annabi ba ba a samu wato zuwa saukar jibrilu ba amma an samu kwana ɗaiɗaiɗaiɗai arba'in jibrilu bai zo ba sai manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa da jibrilu wai mai ya hana ka ne da jibrilin ya zo ya dawo ya zo kawo saƙon allah sai manzala ya ce ah me ya hana ka ziyarce mu ne sama da yadda ka kasance da kana ziyartar mu mun ji ka shiru jibrilu sai jibrilu shi ma ya fara neman uzuri daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma nazzalu mu ba mu zama muna sauka ba muna zuwa illa bi amri rabbika sai da umarnin ubangijinka wato ainihin kaga mu bai umarce mu da mu zo ba rasulullahi wannan maganar ta harshen jibrilu ne sai da umarnin ubangijin ya yanki hanzari ga manzon Allah ya maza maza don kada ya zama ya samu laifi saboda haka sai ya ce ai da muke sauka kaɗan in zo in kuma zuwa to duk zuwan da zan ya rasulullahi da lamar da umarnin ubangijin ka nake zuwa lahu ma baina aidina abin da yake gaba gare mu na daga lamura na lahira duka kakab baki daya wa ma khalfana da abin da yake bayan mu bamu damu da shi ba shine na lamarin duniya duk na Allah ne wa ma baina zalika da abin da yake tsakanin wancanan ka na ainihin lokacin da muke ciki har zuwa tashin alkiyama duk na Allah ne duk abin da kaga ya kasance sai da izinin Allah ya rasulullahi wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka Allah ko bai kasance mai mancewa da kai ba bai barka ba da jinkirin rashin zuwan mu da aike ubangiji bai barka ba bai mance da kai ba yana tare da kai ya rasulullahi shi ubangiji shine رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ubangijin nan da bai mance da kai ba kuma baya mancewa da kai shine rabbu samawati ubangijin samai wal arda da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin samai da kasai duk shi ya mallake su wasdabir ya haƙuri ya rasulullahi ka daure ka zauna li ibadatihi a bisa bautarsa ma'ana ka yi haƙuri kawai akan bautar Allah hal ta'lamu lahu samiyan yalla ka samu wani abun ambato wato kamar kamar ubangiji babu wani abun ambato kamar Allah ويقول الإنسان عيزا ما مت لسوف أخرج حيا
mutum yana faɗa cewa yanzu ainihin wato idan ainihin na mutu za a dawo da ni in fito kuma in zama raye shine kafiri mai inkarin wato ainihin tashin alkiyama wato yake cewa a iza ma mitu shin yanzu idan ni na mutu za a fito da ni daga kabarina in zama rayayye eh kamar yadda muhammadu yake faɗa hakan ko zai yiwu inkari ne ga ainihin wato tashin alkiyama da suke yi shine shine suke faɗin haka aka faɗa haka ga manzo Allah su to wannan maganar da suke maimaitawa ai muhammadu na cewa za a tashe mu in ma mun mutu za a tashe mu to yanzu in mun mutu zai yiwu kuwa a fito da mu a tashe mu muna masu rai in ji kafiri kenan أولا يذكر الإنسان عنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا cewa shi ko kafiri mai faɗin wannan maganar Allah ya ce babu yana tunawa ne ma'ana ya tuna asalinsa Musa Allah mu ne muka halicce shi min kabalu tun tintina tun gabanin wannan ainihin magana tasa muka halicce shi walam ya kushe a da bai kasance komai ba aka yi shi to dawo da shi bayan an kashe shi ne zai zama ya gagare mu وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Allah ya ce tabbas hakika ina yi rantsuwa wato da ainihin ubangijinka ya rasulallahi in ji Allah lana hashirar nan wallahi tabbas za mu tashe su su kafiran nan masu yankarin tashi za mu tashe su washe yaɗi ne da shaidanan da suka ɗora su akan wannan mugun tarkon sun ma lanahuriran nahum sannan za mu halarto da su gaba ɗayansu da su da shaidanan nasu haula jahannama gefen jahannama daga waje jisiyan za mu durkusar da su akan gwiwoyinsu suna kallon jahannama da abin da yake gudana ciki ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ya sana lace da sanda kuma za mu wato ainihin rarraba su daga cikin kowane jama'u daga cikinsu ayyuhum ashaddu ala rahmani shin wanne ne daga cikinsu ya zama mafi wato ainihin tsanani a bisa ubangiji itiyan wajen tsaurin kai a cikinsu za mu ga wane ne ya fi tsaurin kai ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا sana Allah ce hakika wallahi Musa Allah mu ne mafi sani billazina hum aula bi hasiliyan wannan su a cikin kuffaru da masu wato inkarin tashi da waɗanda za a kikkifar a jahannama wane ne cikin su yafi cancanta da wato ainihin shiga cikin jahannama da kokkonewa وإن منكم إلا واردها كان على ربك ختما مقضيا baki wace babu daga cikinku babu ɗaya a cikin halitta illa wari da face sai yana mai gangarawa yana mai shiga jahannama kakaf kowa da kowa sai ya gangara ta jahannama kana ala rabbika hatman maqariya wannan hukuncin shiga na jahannama kowa da kowa sai ya gangara ta jahannama muminai da kafirai kowa sai ya bi ta jahannama hatman wannan lalle ne maqariyar hukunci ne abun hukuntawa daga hadara Allah to shine kowa da kowa sai ya shiga jahannama akwai ban tsoro kuma hatman lalle ne tabbas hukuman ne maqariyar abun hukuntawa to menene menene Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da wannan cewa wa in minkum illa waridha babu wani daga cikin ku ya ku bayi musulmi ne ko kafiri kowa sai ya gangara ta jahannama to tataccen magana da wanda suke tafsiri suka karba tun daga kabirin an kabirin daga manya-manya shine ana nufin gangarawa wasu sun ce dukhulun fi jahannama shiga jahannama ne wasu kuma suka ce a'a wannan magana da Allah ya ce wa in minkum illa waruha kowa sai ya gangara ta jahannama shine ganin jahannaman za a tsatsai da kowa musulmai da kafirai su tsaya su kalli jahannama waɗanda za su shiga kuma su shiga ciki Allah ya zaunar da su Allah ka kiyaye mu waɗanda kuma aka nuna musu don su gani su goda Allah Allah ya tserar da su sun imani sun bi manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine masu wannan suka ce huduri hadarta ka je su je su gani kowa da kowa amma cikakken muradi shine murudi sh- giftawa ala siradi ƙetare siradi ne kowa sai ya mutu siradi zai shige aljanna duk wani gidan aljanna da za a kai bayi to sai an hau kan siradi an je sannan a kai aljanna da za a kai kowa musulmi ne kowa sai ya kai ta nan za a shiga waɗanda suke kuma kafirai dama an sun zo hawan gadar jahannama shine siraɗi to su gidajen su kenan a ƙasa sai su bubburma amma duk mumine sai sun bata kai shi sa Allah ya ce wa in minkum illa duha kowanne daga cikin ku musulmai da kafirai sai sun bata kan jahannama ma'ana sai sun shuɗe ta kanta muminai suna kan gadar jahannama ƙarƙashin jahannama kuma yana ƙasa sai su shuɗe ta kai idan mutum ya zo kan siraɗi siraɗi ganinsa ma a gagadar ma aiki ne kaifi ne da shi ya fi ƙarfin kaifin takobi ya fi reza kaifi sannan kuma faɗinsa bai kai sirin gashin ido ba allah ne yake sawa idanuwa ƙarfi kowa ya gani ya bi ta kai ya shiga haka yake kuma rashin nauyinsa falai-falai ɗinsa ganyen bishiya ya fi shi ƙarfi haka za a taka ga sirantaka ga kaifi ga laba-laba kowa zai zo ya bi ta nan saboda haka muminai da ainihin sai a buɗa musu da ƙudurar Allah da iliminsa kamar yadda muka yi maganan nan wanda da ya zo siraɗi sai zo ya shige da samun shaida ta amana da zumunci in ya haye Allah ya taimake shi annabi ya masa addu'a a take sai bawa ya biya shige wannan kuma ya zama kafiri ko munafiki ko mai saba wa Allah da ainihin wato taba martaba manzon Allah to ana zuwa dama ɗakunansu da gidajensu suna ƙarƙashin jahannama sai dai kawai a yi ta rubtawa rutututututututu a ta zuba kuma ya inganta a cikin hadisi a kai fiyoyin da mutane suke hawa siraɗi kowa da iya martabarsa to hawa siraɗi kaso biyar ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane suna gangarawa ta kan wuta su ƙetare siraɗi a bisa wato kan ayyukansu da abubuwan da kuma aka tanadar musu amma akan abubuwa guda biyar ne wasu suna ƙetarewa ful kamar ƙiftawar ido su ne na farko wasu kuma suna ƙetare siraɗi kamar tasowar iska da guguwa sun shige na biyu kenan na uku kuma suna ƙetarawa a kan siraɗi da gudu kamar gudun doki mai ƙarfi kaka kap sun haye sun shige na hudu kuma suna shigewa kan siraɗi ne kamar akan wani abun hawa wanda yake mai sauƙin kai mai daɗin tafiya mai ƙarfin shigewa shine an rakabul majid sai ya shige in ji manzon Allah ya shige siraɗi wasu kuma suna shigewa na ƙarshe masu martaba ta ƙarshe suna shigewa kamar tafiyar ƙaƙƙarfan namiji mutum ba mace ba tafiyar namiji ƙaƙƙarfa duk duk duk duk su shige kowa dai yana shigewa gwargwadon imaninsa gwargwadon kuma yadda ya samu taimako na Allah da kuma irin gwargwadon rukunsa da addini har ma amma kaifin siraɗin nan yana aiki yana yanka mai shigewa yana yankarsa ba shiga a kafa yanke su na kan abun hawa a yanke abun hawan idan dai aka yanke wani za a yanke shi ya fada kafarsa ta fada wani dai gwargwadon yadda aka abin da ya ragu na jikinsa ya gangara to sai Allah ya dawo da shi kuma sai ya shiga aljanna wasu kuma saboda fajircinsu da kafircewarsu da Allah da kinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zuwa sai su afka ciki sannan kuma waɗanda ba su riƙe amana ba sa zumunci idan zumunci ya ce wannan bawa da zai shige tun daga manzan Allah yana kan gadon girma da ɗaukaka a gurin yana kallon siraɗi yana kallon al'ummarsa masu shigewa annabi yana zama a siraɗi annabi yana zama a tafkin alkausara sai in mutum ya zo shige zai sha alkausara nan ma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama a bashi ya sha sai an masa shaida da riko da sunna bai canja ba bai sake bai canja abin da Allah ya umarce shi ba kuma bai bata ainihin tafiya ba sai a ce to a bashi alkausara sai ya sha da shaida ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya yayyanke akan siradi abin da ya ragu a jikinsa ya karasa sai a tashe shi waɗannan ko suka zamanto ba su samu damar hayewa ba to duk wanne ya zurma cikin jahannama shikenan ya je mazaunin sa Allah ka kiyaye mu shi da Allah wa kana ala rabbika had wannan lallai ne shi sa mai imani ya kamata ya danga tuna lahira ya danga tuna menene a gaban mu mai zamu je mu riska za mu haye wannan siradin ko ko za a zuzzurma ciki an ji kissar sai da radiyatul adawiya babbar sufiyan nan wanda ta zauna tana ta ibadar Allah tana ta tsoron Allah wani ƙaunin an ce ta yi aure tun da mijinta ya rasu ta daina maganar zancen aure wani ƙaunin aka ce kuma tun da ta tashi sufiya ce zikiri take kawai da neman yardar Allah ba ta samu mayin auren ba to shi ne aka samu wasu sufaye suka je suna neman aurenta zawarawanta kenan a ciki hadda sayyid sufiyan sauri babban sufin nan ya ɗau abokinsa suka je aka same ta za a gaisa da ita saboda maganar za a yi aure da ita shine da suka zauna suka gaisa sai mun zo wajenki ne saboda magana aure sai ta ce to wane ne a cikin kurke da neman auren nawa sai shi abokin sufiyanin saurin sai ce ai malam ne ai ga gogan nan sai ta ce to ta ji za ta yi aure da shi tana son sa kuma amma tana da wasu bukatu idan zai biya mata su to za ta aure shi sai ta shagala da aure amma a nan bukatun idan ba ta same su ba to zancen aure bai taso ba bukatun nata ta ce na farko ga ma'araye raye to za mu cika da imani akan addinin annabi muhammadu ita ba ta sani ba za ta kai karshe lafiya har ta mutu lafiya ta sadu da allah lafiya ba ta kauce hanyar ma'aikin allah ba idan zai gaya mata cewar eh to bukatar ta ta ɗaya ta biya kenan amma ita ba ta sani ba ta biyu idan aka kai ni kabari mala'iku da za su su tambaye ni amsar da zan ba su zan ba su daidai na tsira ko ba zan ba su amsa daidai ba zan kirku ne wannan bukata ta ta biyu na so in sani sannan abu na uku a lokacin da Allah zai taso da littattafan ayyukan bayi a koro iska ta kawo kowa ya tafi nasa na hagu ya kama a hagu na dama ya kama a dama na dama ya samu shiga rahamar Allah ya tsere na hagu kuma ya fada cikin garari ya halaka to ni ta wata kaddar in ta taso zan karba a dama ne ko ko za a fasa ciki na in karba wara a zahari in tafi jahannama shine ban sani ba ina so na sani in na san wannan na ukun to bukata ta biya na hudu in minkum Allah da ya ce illa wariduha wa kana ala rabbika hatiman maqdiya idan muka zo aka zo kan siradi za mu hau mu haye ni ina daga cikin wacce zan haye in shige lafiya in shiga rahamar Allah ko ko ina cikin wacce za su zarma su fada jahannama gidan fushin Allah wannan ita ce bukata ta ta hudu ta biyar kuma lokacin da za a turo a zo a sha ruwan alkausara sahabban ma'aiki za su ce wannan ya kauce manzo ya ce a dawo da shi ya zo ya sha alkausara ya rasulallahi wannan ya canja ya yi bid'a ya saba addininka bai yi yadda aka ce ba manzala ya ce a kore shi ya bar gurin ya tafi shine bukata ta ta biyar a wannan rana ina cikin waɗanda za a kora ba zan sha alkausara ba ko ko ina daga cikin wanda zan sha manzo Allah zai ce a bani alkausara in sha wannan bukatun nawa kai ba zauri na su ne guda biyar nake so ka ɗauke min su ka gaya mun in na nutsu din na haye ba ni da matsala sai mu yi aure sai ya ce da abokin nasa kai ali tashi mu tafi wannan ba auren za ta yi to abin da wani aibar shi ma da ya sani ba to shi ne sai rikice suka tashi ta in dai an samu wanda zai biya mata bukatun nan biyar to sadakin kenan a zo a yi aure amma ni da ban sanya Allah zai da ni ba yaushe zan shagala da zancen soyayya da aure da wani ta rikirkice saboda sufanci to wannan saboda tsoron Allah da kuma hangen wannan rana da za ta zo a yi wannan badakala shi sa ta ce ita bukatunta kenan
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Allah ce sana a wannan hawa siradi lalle za mu tsere da waɗannan da suka ji tsoron yin shirka suka bi mu ba su yi shirka da mu ba za su haye siradi su shiga aljanna su sha alkausara lami lafiya Allah ka samu ne sana Allah ce kuma sannan za mu ainihin zuzzurmar da wato ainihin azzalumai waɗanda suka yi kafirci suka ƙibin Allah fiya za mu jajjefa su fiya cikin jahannama jusiyan suna giddirkushe a kan gwiwoyinsu
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما خير مقاما وأحسن نديا
Allah ya ce wa iza tutula alaihim idan kuma aka karanta a kansu ma'ana ga ainihin kafirai aka ka ayatuna shine ayoyinmu bayyanatun wanda suke bayyananu da aka karanta muminai suka ji suka yadda suka imani amma ƙalar lazina kafaru sai ka ji waɗannan da suka kafirce sai su faɗa lil lazina amanu ga waɗanda suka imani sai su ce ayyul fariqai ne khairun maqaman wai a cikin wannan jama'u guda biyu mu da ku su wane ne suka fi samun matsayi wato a cikin wannan harkar ne ku kun yarda mu mun yarda to mu da ku suwaye manya suwaye suka fi samun matsayi wa'asanu nadiyan da mafi kyan wato mahaɗa da ake zama a ji daɗi a tattauna a yi hira a ji daɗi mu da ku suwaye kun yi imani amma mu mun fi ku mukami ko ma mun je inda za a je ɗin mu ne dai masu jin daɗi suke kafirai kenan suke wauta suke yaba wa kan suke cewa su ne akan daidai وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورعيا nace da yawa ne wato a halakana muka halakar da ƙablahun tun gabanin kafiran makan nan min ƙarnin na daga jama'u na al'ummatai da suka shuɗe kuma aksanu asasan su ne suka fi waɗannan arnan na wannan zamanin naka ya rasulallahi su suka fi su tarkace da kayan dukiya da abubuwan amfani wariyan da abu mai kyan daɗin gani na kayayyakin alatu amma duk da abin da suka mallaka na dukiya da tarkacen abubuwan amfani da abubuwa masu kyau na gani na jin daɗi muka halakar da su har da abin da suka mallaka saboda kafircewarsu قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا faɗi ka gare ka gaya musu ya rasulallahi hakika duk wanda ya kasance cikin wato bata to falyamdud saboda haka ubangiji Allah wato yana yin daɗi wato lahu gari arrahmanu mai rahama Allah yana yin daɗi gare shi akan abubuwan duniya maddan daɗi domin yin istidraji kar mutum ya ga ya kafirce ko yana sako ana daɗa bashi yana daɗa jin daɗi yana mallakar dukiya to Allah ya ce daɗi ne muke musu wannan daɗin kuma na duniya shi ko wannan wato talala ne muna neman tsari da Allah daga wannan حتى إذا رعوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hatta idza ra'u ma yu'aduna har su waɗannan kafiran idan suka ga abin da aka yi musu alkawari da shi wato na ainihin Allah zai daddambe su alkawarin immal azab imman wahala da azaba a duniya kamar kashewa da riba cewa wa in masa'ata ko ko zuwan alkiyama ya zo ga alkawari ya cika ga kuma jahannama za su shige ta fa sayaqlamuna daga a wannan ne za su zama suna masu yin sani da sannan za su yi sani man huwa sharrun makan wanne ne mafi sharrin matsayi da su da muminai wa abu jindan wane ne mafi raunin mataimaka da runduna na ainihin wato gare shi muminan ne suka fi ko ko su kafiran in an je alkawarin Allah ya cika za su gani suna suna tambaya wane ne mafi ɗaukaka a cikinsu wane ne wanda yake da mafi jin daɗi ai mu ne Allah ya ce a su bari za a akwai ranar da za su gani za su gane wane ne mafi ɗaukaka na daraja da mafi rauni na taimako daga Allah ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ubangiji Allah yana ƙara wa waɗannan da suka yi shiri suka shiryatu sai Allah yana ƙara musu shirya da jin alƙur'ani wanda suka yi imani idan suka daɗa jin alƙur'ani sai kaga Allah yana ƙara musu imani da wato ainihin jin alƙur'ani Allah ka samu ne wal baqiyatu salihat باقيات الصالحات شين ذكرنا واتو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باقيات الصالحات كنا da sauran ɗa'o'i ne na Allah shine Allah tabaraka ta'ala ya ce wannan suna wanzuwa ga ma'abocinta kuma khairun inda rabbika shine mafifici gurin ubangijinka sawaban na samun lada wa khairu maradda shine fiyayyen kuma abin da ake juyowa ga mai aikata shi in ya aikata a juyo masa da shi a yi masa sakamako alkiyama a girmama mukaminsa mumini kenan amma kafiri bai da wannan in an je lahira ba shi da wannan abin da za a ba shi na alkhairi na lada ba shi da abin da za a juyo masa da shi na aikin da ya aikata mai kyau saboda haka ashe a nan ayar mun fahimci Allah ya ba da amsa muminan su ne mafificin kafirai mukami da samun kuma lada
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Allah tabaraka wa ta'ala ce ya rasulullahi kana ko ganin wannan da ya kafirce da ayoyin mu shine asi dan wa'il wanda yake ta maganganu yake ta soke burusu yake sukan addini eh kana wakala yana faɗa cewa wato ainihin la'utiyanna malan haƙiƙa mu fa gashi an ba mu wato ana zancen tashin alƙiyama ce su yasi ta wannan zancen muna an ba mu dukiya mai yawa ina muloniya kuma an ba da yayaye masu yawa da kowace harka amma ka sai da su sannan za a yi wani zancen tashi haka yake ta wannan maganganun in ya je ya ci an ce ga abin da manzo Allah ce sai kai kurama da su ni nan da aka bani dukiya mai yawa ina muloniya sannan ga yaya da yawa an bani wani zancen tashi babu wani tashi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kai duba mana ya rasulullah zuwa masu wannan maganar اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن shin أهدا ya yi tsinkaye ne a ilimin gaibin Allah cewa abin da aka bashi na dukiya da ya zai tserar da shi alkiyama an nuna ma a gaibu cewa dukiya da yaya suna tserar da kafiri daga barin afkawa musibar ubangiji amince haza ahadan ko ko ya rike alkawari inda rahmani gurin wato ainihin ubangiji Allah cewa za a bashi abin da yake zato tun da yana da yaya za a bashi duk wani abin da ko kuma za a fasa tashin sa كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Allah ya ce tsawa ne bari ya rasulallahi rabu da asi ba zai imani ba maganganu da yake na banza Allah ya ce da sannu mu kuma tuni mun rubuta su mana mun umarci masu rubutu sun rubuta su sun yi fayilin ɗinsu salaktu ma ya ƙulu tun an gama abin da yake faɗa mun sanya da sannu za a rubuta abin da yake faɗa na zancen banza wani muddu lahu min al'azabi za mu yi masa ƙari ma daga azaba in an tashi ranar da yake karyatawa za a ƙara masa azaba maddan ƙarawa ونرثه ما يقول وياتينا فردا ko mu gaji da abin da yake faɗar yana da shi ne daga dukiya da yaya ɗin mu kashe shi ya shige mu kwace shi kuma mu ba wasu wayatina kuma zai zo mana rana da kiyama fardan shi kaɗai taltilo ba dukiya ba yaya واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا yawa wannan aya ta isa ban tsoro ya gama cika baki kamar yadda to wannan rayuwar da muke ciki a yanzu ta isa musiba kaga mutum yana takamar musulunci amma ɗabi'ar kuma irin ta kafiran baya an samu dukiya an yi duk abin da za a yi ana jin wadatar nan da damar da ake da ita kamar ta isa kawai babu wani abin da Allah zai in ana zancen alkiyama aka duba halayenmu ba mu ce ba mu imani da kiyama ba a baki amma a aiki ana nuna ba a yarda da alkiyama ba to mutum ya kwana da sani Allah ya ce wani rasu kuma ya kolo abin duk da yake faɗa shi kafirin nan yana da shi za mu gaje shi mana za mu kwace shi sannan wayatina ya zo mana fardan shi kadai ba dukiya ba yaya ba komai duk abin da mutum ya tarawa yake zuwa lahira da shi babu idan mutum Allah ya taimake shi Allah ya ba shi basira abin duk da Allah zai baka ko ya baka na duniya da shi ne za ka samu na lahira saboda haka muna roƙon Allah ya ƙarfafi imanin kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon bin annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kada wani ya sake duniya ta ruɗe shi ƙarya ce wallahi wallahi duniya ƙarya ce idan ka tara duniya ka fi kowa ina za ka mai za ka yi da duniyar idan ma ka fi kowa ka mallaki duk duniya da abin da za ka yi dai illa iyaka dai abin da za ka yi ranar duk talaucin ya zo rannan ne za a kame ka a bar dukiyar baka da komai baka da ikon yin komai kaga ka zama labari wannan ranar tana nan zuwa kan kowa ba abin da mutum zai samu babu abin da mutum zai yi takama da shi sai kyakkyawan aiki da koyi da annabi muhammadu shi ne ake zuwa lahira da shi shi ne yake agazawa shi ne yake aiki tun da hadisi annabi alaihi salatu wassalam da ya ce idan aka kai mutum cikin kabarinsa sai aikinsa ya zo masa idan mumini ne salihi mai aiki na kwarai sai ya ga wani bako ya shigo kabarinsa kyakkyawa mai kyan fuska mai kyan kaya da fararen kaya masu haske yana kamshi farin ciki ya ɗume shi ya ji shi cikin rashin kewa sai ya zo yana gaishe shi yana masa sallama sai na kabarin ya ce kai ko wannan bawan allah mai kyakkyawan fuska mai kyakkyawan kaya mai kamshi mai daɗi wai wane ne kai ina ka san da ka zo sai ya ce ka yi bishara da alkhairi ya kai babban bawan Allah mumini ni dinnan da ka ganni na zo ina da wannan hali mai kyau ina kamshi ayyukanka ne da kai na kwarai da Allah iya da su shi ne na zo maka in taya ka kewan zaman kabari sai su zauna cikin farin ciki da yalwa Allah ya buɗe kabarin su ta jin daɗi da farin ciki da ayyukansu aiki shine yake raka mutum kabari in ma kyakkyawa in ma mummuna sai kuma idan aka samu kafiri ko munafiki wanda duniya ya sa a gaba bai damu da addini ba da cutar bayan Allah in yana cikin kabarin annabi alaihi salatu wassalam ya ce sai wani mutum baƙiƙirin mummuna mai jajayen ido abin tsoro mai baƙaƙen kaya mai wari mai samami mai hamami sai ya danno ya shigo masa yana kwafa yana tsaki yana ashir yana maganganun banza yana maganganun tsoro ya shigo yana zantuttukan yan daba kaddama masu buge shi kai wa sai na kawari ya firgiri sai ya ce a kai wannan mutum wane ne kai ka zo mun ta ina ka sani mai muni mai wari sai ya ce ni ne aikinka mummuna da kai saboda haka ni ne abokin zamanka na zo mu zauna tare da kai sai ya zauna cikin firgici da razani ya zama cikin bala'i da shi da shi sai ta zaman doya da manja duk bala'o'i da musibu Allah ya ta tunkuɗowa ya ta gani a kabarinsa ya ta ganin dabbobi masu cutarwa da yake tsoro irin macizai da kunamai ya shiga cikin bala'i da damuwa haka zai zauna cikin wannan musibar har zuwa ranar da Allah zai tashi alkiyama shi sa yanwa kabari gaskiya ne kuma yanzu ko ba komai kana kallon mutuwa da ake yanzu bak wannan ya mutu bak wance ta mutu babu wani zance kawai an gama shi kenan shi sa wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa farkon masaukai na lahira kabari ne masaukai bakwai ne zuwa alkiyama ga mutum amma farkon masaukin farko shine kabari alkabaru awwalun manzilin min manazilil akhirati in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun farkon masauki da farkon lojin ɗinka shine kabari farkon masaukinki ko mazauninki kabari in alkhairi ka aikata ko kika aikata a kabari ne za ka ga alkhairi za ka ga kuma wato ainihin abin da ka aikata in sharri kuma a ga sharri saboda ka yan uwa mu tsartu Allah mu yi kamu da annabin mu Muhammadu da abin da ya zo mana da shi idan mu je mu ga alkhairi a kabari Allah ka ba mu dacewa na'am اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا suna riko su kafiran maka wato gumaka da wasu alloli ba Allah ba koma bayan Allah suna bauta musu domin wai su kasance masu ceto a gare su a gurin Allah in an zo kada a yi musu azaba a gani su zama izan wato wani ceto ko kuma kubutarwa gare su wajen ubangiji كلا سيكفرون بإبادتهم ويكونون عليهم ضدا Ah, Allah ya ce ina ba haka ba ne sai ya furuna da sannu za su kafircewa allolin bi ibadatihim da bautar tasu da suka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da a junansu za su yi wannan ce a ai mu ne muka bauta muku a ba mu ba ne a ba mu ba ba mu kuka bautawa ba su ce ko muka bautawa ma kanu iyana ya abuduna ya Allah ba mu suka bauta sai ta yi Allah na cin su wai kununa alaihim bidda sai su kasance a gare su wato ainihin mabambanta a na juna su zama cikakkun makiya da junansu ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا Allah ya ce shin yalla baka gani ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mu ne muka aiko wato a bisa shaidanu muka aiko a bisa wato su- kafirai fa ta izuhum tana girgiza su tana motsa musu izuwa ainihin aikata sabo a duniya azantun kudawa da girgizawa da tsaye da su akan saba wa Allah فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا kada ka yi gaugawa a kansu da neman azaba suna ta cewa ya muhammadu ka ce za a yi azaba wai yaushe ne za a yi azabar wai yaushe ne ka ce karka damu kan ma ka yi musu gaugawa ka yi musu shiru innama a takaicen musu allah na hudu lahum muna tattalin musu da azaba da kwanukan azaba addan tattalarwa zuwa lokacin da za mu daddamke su يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ambaci gare su ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ranar da muke tashin wato masu tsoron Allah su ne muminai Allah ka samu ne ilar rahamani zuwa ubangiji mai rahama muna tashin su wafdan jama'u jama'u ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا a sannan su bayan Allah muminai su tafi aljanna sai kuma mu kora mujirmai su ne kafirai mu kora su da sababin kafircinsu ila jahannama zuwa wato shiga cikin jahannama wardan wato ainihin korawa da gangarawa لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا babu ɗaya daga cikin mutane da yake iya mallaka yin ceto illa man ittakhadha ahadan face sai wanda ya rike alkawari wurin ubangiji Allah ya cika alkawarin shine ya yi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan ya rike alkawari ya cika ya rike wannan to shikenan zai shiga ceton annabi shi ma kuma zai yi ceto
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ka kaga maganar ceto kenan wanda suka yi imani suna samun shiga cikin ceton manzon Allah ana ceton bayi mumine ko da imanin mutum kamar ƙwayar zarra ne Allah zai ba wa annabi ceton duk mai imani ko ƙaƙa ne kuma a cece shi kuma duk wanda annabi ya cece shi don girman ƙadarin annabi shi ma sai an ba shi ceton shi ma ya yi ceto wanda aka ba shi ceton daga nan shi ma ya yi ceto shi ma ya yi ceto shi ma a can saboda aka ceto gaskiya ceto gaskiya ne wanda kuma duk yau inkarin ceto kamar yadda ake yi kuna dai ji batattu yadda suke kushe lamarin ceto gashi Allah ya cika zancen alkur'ani ya tabbatar wa da manzon Allah amma dan hasadar da ake wa ma'aikin Allah aka kai samu wasu lalatattu suke cewa babu ceto to annabi ya gama yanke mana rigima annabi ya faɗa hadisi ingantacce ya ce shafa'ati haƙƙun walakin liman radiya biha ceto na gaskiya ne amma tana tamuwa ne ga wanda iya yarda da da ceton wanda duk bai yarda da ceto ba to ba shi ba ceta sai ya je can ya ceci kansa kamar magana bayan Allah sufaye ne na ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ce ya za a ga annabi bayan ya tafi za a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan rayuwarsa ta bar zahiba irin tamu bacci kuma wanda ya ga annabi ko a bacci ne annabi ya yi alkawari daga Allah zai gan shi a farke mara ni fil manami fa sayarani fil yaqazati wani hadisin ma annabi ya ce man yarani fil manami fa qarra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi amma ka samu wani zikau zindiki ya ce ba a ganin annabi wannan musiba ta ishe shi to amma maula mushe ibrahim a sassala mu ba ya hutar da mu ba ya ce mun yi sani hakika duk wanda ya inkarin ganin annabi baya cikin ahalinta ne waƙar alimna haƙƙan wa yaƙinan annahu man ankara ru'yatar nabi fa innahu laysa min ahliha to shi kenan wanda ya ce ba a ganin annabi yi shiru shi kai shi ba ya gani mumin imani ana ganin annabi muhammad saboda inkarin masu inkari shehu mu shehu ahmad tijani allah ya kare da gare shi ya karɓi ɗariƙa ɗariƙa ba ta saba ce ta kakansa ce annabi muhammadu ya ba shi mushafatan ya ƙazatan lama naman ido da ido ya ga annabi a kaji an ji kai kakkajin ana inkarin gani saboda haka wanda yake inkarin ganin annabi to ba zai ga annabi ba kamar layin ganin likita ne likita yana cikin ofis yana ganin marasa lafiya yana ba su magani a je a siya ana auna su a gane cuta sai wani ya zo na kan benci sun yi layi sai aka ce ya zauna sai ya ce san ba zai zauna ba ba likita a ciki da likita ka zauna ce shi san ja ya babu wannan zai ga likita amma ni da kai da muka yarda da likita na zauna ka shiga ka fito na shiga ba mun ga likita ba annabi muhammadu duk wanda kuka ji yana ba a ganin annabi ba a ganin annabi kakwai musu da shi ba zai ga annabi ba mu da muka yarda ana ganin annabi muna ganin annabi ko ba za mu gushe ba muna ganin annabi har ranar mutuwa muna kowa ya imani duk wanda ya imani ya bi layi zai shiga namu ne namu ku zo mu je nasu yi nasu su ta waje Allah ya ƙara annabi da raka to aka ceto aka ceto yake wannan iya da shi ceton annabi zai samu wannan kuma ya ce ba ceto kakwai musu ya je babu ceto a kansa Allah ka ba mu dace
وقالوا اتخذ الرحمن وقالوا suka faɗa su yahudawa da nasara suka raya cewa ittihadar rahman waladan ubangiji allah ya rike ɗa yana da yaya wai mala'iku ne yayan allah su kuma mata ne allah kuma bai da yaya laƙar jitu sha'an iddin hakika kun zo da abu ya ku masu inkari masu jingina wa allah wato ainihin ɗa kun zo da abu wanda yake mai tsananin iddan wanda yake abin ki kwarai mai girma ya kadu samawatu ya tattaffana min watan shakuladu wata khirul jibalu hadda saboda girman barnar da kuka zo da shi na jingina wa Allah da har ma sammai ta kusanta ta kyakkece wato ainihin minu da sababin wannan zungureriyar karya watan shakul ardu ƙasa kuma ya kusa ta tsatsage ta kyakkece wata khairul jibalu hadda ya kusanta kuma duwar wasu dukkaninsu su farfado su wargaje an da'awu lirrahmani walada cewa kun yi da'awa kun kirayi wato waladan dalin rahman daga ubangiji Allah bayan shi kuma bai haihu ba ba haife shi wanda ba haife shi ba ya za a yi haifa shi lam yalid ne wa lam yulad to ƙaryar da kuka yi ta kusa ta wargaje komai da komai Allah ta'ala ya ce wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada bai dace ba bai kamata ba ga ubangiji Allah ya rike da
in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda ba ce ba komai da kowa ne daga cikin samai da kasai na daga halittar Allah face ya zo ranar alkiyama zuwa Ubangiji mai rahama halin kasancewarsa yana abdan bawa لقد احصيهم وعدهم عدا hakika Ubangiji Allah kuma yana mai kiyaye su kuma yana mai ainihin ƙididdige su wato ƙididdigewa su halittun nasa baki ɗayansu
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا kullum dukkaninsu kowa da kowa bayan nan na Allah za su zo wa Allah rada da kiyama kowa zai zo wa Allah fardan shi kadai tilo ba dukiya ba dangi ba kowa sai kai sai halinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani malamin mu ya jiki ya nauyi shi wani hadimi shi ne ba abinda nake tsoro da duniyar nan yau in ba malam ya zan yi to irin wannan masu zuwa a hana su su ga malam sai ɗayan ya ce wane in ba malam ai ba ka da wata abu sai dai halanka ya cece ka a ko to ranar halanka ya fanshe ka ita ce za ta zo a ranar Eh, ranar da kowa zai je shi kadai ba kowa ba wani mai juyi a kusa da shi sai allah kuma sai halinka sai abin da ka aikata don haka yan uwa wallahi kyakkyawan aiki da kyakkyawan zuciya da nufin Allah da soyayyen manzon Allah da riko da sunnoninsa lallai wannan shine sanda abin dogarawa a rayuwar duniya da ranar lahira wanda duk ya je da lalata ya je da shakiyanci bai yi abin da Allah ya ce a yi ba bai yi umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi sai ya yi da ya sani ina ma ba a yi shi ba ba Allah ya gaya mana ba yau ma ya ƙulu ko kunu to yau ya laita ni ko da Allah zai ce da dabbobi an game musu kisasi Allah ce da su kuni turaban duk wani ko kaho ne mai kaho ya cuci dabbar da ba ta da kaho an gama cinye su an kasayar da su ko sai Allah ya tashe su saboda adalcin Allah ko rago ne ya soki wani rago ko tinkiya ce ta sa ƙawanta ta ciki wata tinkiyar sai Allah ya tashe su an yi kisasi kowanne an rama masa sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya ce da dabbobin barka da adalcin Allah ku zama turbaya kawai waɗanda aka zalunta aka cuce su sai su zama turbaya mai sanyi ta hanyar shiga aljanna wanda suka yi zalunci suka caccaki raguna 'yan uwansu da babu haƙƙinsu su kuma sai a mai da su tarbaya ta hanyar shiga jahannama su zama tarbaya mai zafi to saboda haka ina ga ɗan adam duk wanda ya sake ya yabe cutar da wani ko ya cuce shi to lalle Allah sai ya rama masa sai Allah tabaraka wa ta'ala shine a lokacin nan kafirai da suka yi shirka suka cuci bayan Allah suna kallo za a yi wannan shine Allah ya ce wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba ina ma dai ni ma a ce zama turbaya a tattaka na a bar zancen to ba za a bari ba na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن da ودا hakika waɗannan da suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na ƙwarai da sannan ubangiji Allah mai rahama zai sanya soyayya a tsakaninsu su rayu suna masu jin daɗi kuma wannan baiwa ce ta Allah ko a duniya in Allah ya sanya maka soyayya da abokan zaman ku babu cuta ba cutarwa ga zumunci daɗi ake ji akwai abin da ya fi zaman lafiya daɗi to alkiyamun ma in Allah ya tara mumine ya musu ni'ima ya musu ni'ima ya musu ni'ima sai kuma ya zubo wata sabuwar soyayyar da ba su saba ji ba a tsakaninsu sai a rayu ana wani irin ƙawance na nihaya na ƙarshe da san juna Allah kai mana haka
آمين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Ah, ita ce a takaice ne ya rasulallahi sallallahu alaihi wa yassarna hu bi lisanika ubangiji Allah ya hore ya sauƙaƙe shi a harshen ka shine alqur'ani Allah ya sauƙaƙe alqur'ani a yaranka wato ya sauƙaƙe shi domin kai wa'azi litunzira bihil muttaqina domin ka yi wa masu jin tsoron Allah wato ainihin gargaɗi tubashira ko ka yi wa masu jin tsoron Allah bishara da samun aljanna da samun rabauta shine suna masu imani watun zira kuma ka ha- tsoratar ka b- ka yi gargaɗi bihi da shi ka yi wa ƙauman jama'u luddan waɗanda suke masu naciya a cikin ɓarna su ne kafiran maka وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا haka Allah ce wa kam ai da yawa a halakana qablakum min qarni muka halakar wato gabanin su mutanen maka da suke shakiyancin nan mun halakar daga karni na al'ummatai jama'un da suke ciki mun halakar da su so da yawa da sababin karyata wasu manzanni da kuma kafirce wasu Allah halat haisu minhum shin yalla kana dan jin wato rikizan ainihin dan motsi ko sauti ko labari min hadin daga ɗaya daga cikinsu au tasma'u lahum ko kuma kana ɗan jin wato motsawa rikizan shine motsi ɗan ƙanƙani haka da za ka ji an halakar da su shiru ka ɗan ji motsinsu ko ko kana ɗan jin labarin ya suke jawabi ba ma ji ya ya ubangiji Allah an gama da su billahi صلى الله عليه وسلم